أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد kamai yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na ranar sudu tsakankanin magariba da nisha a nan masu sabil guda ranar a jiya ne mu ɗako ranar ladi jiya ne subdu yau ranar ladi kamar yadda aka saba karatu da littafin al'adabul mufrat yau muna ladi nawa ga rabiu sani sha sha hudu ga watan rabiu sani shekara ta 1445 muna gabatar da wannan littafi na al'adabul mufrat na wani malami abi abdullahi muhammad bin ismail wanda aka yi sada shi da imam al-bukhari wanda ya rasu hijira ta da shekara 256 kenan yau hijira ta da shekara 1445 buhari ya rasu hijira ta da shekara 256 kenan yanzu yau rabonmu da mutuwar imam buhari shekara nawa sai a buga dubu da dari da tamanin da tara imamul buhari yanzu da mutuwar shi dubu da dari da tamanin da tara kaka ma shi ne kullum cewa ma kanin lillahi baki da abin da ake da allah yana jima kaka a duniyar musulmi gaba daya kuma buhari shi ne sha amirul mumini na bil hadisi sai yi buhari ba inda ba a karanta shi kuma ga zuwa da na shi na adab rufurat duk a fanni wanda ya shahi koyan tabi'u da tabi'o'in musulunci da tarbiyya da wani abuwa duk majalisai na duniya zaka ake karanta wannan tsari irin su irin siriya da sale da sauransu yana kaga shi shekara dubu da dari da nawa da tamanin da tara rabar shi da duniya bayo ba maza sun ta yi a wancan satin muna abin da shayi daga hannu ne a dago rakawar aidi fi du'ayi daga hannaye guda biyu a cikin adda muka yi matsalai an sha haku ba a sha haku mun kare wannan matsalai yanzu ke nan ga mun kare hadisi na 600 ruwa ta 600 da sha uku ta sha biyu mun kare ta 600 da sha biyu mun karanta ta 600 da sha uku mai da dama inda aisha take cewa sami an hara'atu na biyu ta ga annabi ya duku yana addu'a rafi'a ne dai ya daga hannayen shi haka yana cewa allahumma inna ma anna basharun wala tu'aqibni ayyuma rajulun minal mu'minina azaytuhu aw aw shattamtuhu wala tu'aqibni fihi min wani ko kene yanzu mu tashi ruwaya ta 614 sisa hadisi na sisan 14 hadisi na 614 muna wani babi rafa wani aidi fi dubai daga hannuwa wajen adda mutum zai adda ya yi muka ce na daga cikin ladabin adda in za a yi ta yi a kalli gabas a yi mai ladabin amma da yake adda ma baka daga hannu ta yi ta karbu amma da cikin ladabin ta da annabin zai adda ya kan daga hannun shi kenan muna wannan baban ne mun karuwayo da dama muka matsaloli na an shafa ba a shafa ba muka tsaya zan mata shi hadisi na 614 idan yana karanta kuwa da kafin gurin sai ya ce قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سيد قال حدثنا هشاج الصوافي عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله ان طفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حسن ومنعة حسن دوس قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زخر الله للأنصار فهاجر الطفيل وحاجر معه رجل من قومه فمرض الرجل فضرج فضجر أو كلمة شبيهة بها فهبا إلى قرن فأخذ مشقصا فقطع وضجي وضجيه فمات فرآه الطفيل في المنام فقال ما فعل بك قال غفر لي بهج بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأن يديك قال قفيلا فقيل إنا لا نسلف منك ما أفسدت ما أفسدت من يديك قال فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فغفر ورفع يديه
ورفع yadayhi to wannan ruwa da zama karanta a shahidi ga ta nan ƙarshen ruwa zagani wa rafa'a yadayhi nan da shahidi hadisi ko ruwa ya ce wadda sahihiya ce amma dai a nake sinadin nata na adamu na furat labarin da yake cikin ruwaye labari ne sahihi ya zo a buhari da muslim yana labari ne sahihi to amma dai ana al'adar furat isnad din sai zo sai zo a nan a al'adar furar zaga ko da wanda suke waɗi zaga ko an ci ba min da ikul al'adar furar an sa ma da ifi ne an sa da kasa da ya ko to a nan ne zo da ifi amma dai labarin sahihi kama a nan isnadin in ne ya zo da ifi amma dai asalin labarin da yake cikin wanda za a waɗi labari ne ingantacce ya zo a ya zo muslim kuma baicin muslim musnad da imam ahmad mustarrak na hakim ibn hibban da sauransu da sun hudu shi zai gane dai labarin da yake ciki labari ne sahi to sai muje muje tare hadasina alimun kala hadasina hamad bin zaidi hadasina hajjaj sawwa an abi zubair an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullahi ansari jabir dan abdullahi ansari ya ce anna tufaila bin amri qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama tufail sahabi mai suna shi wani sahabi ne sahabi mai sunan tufail dan amru ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi tufail a can baya mai zancen tufail wane ne tufail kuma kuma hadisi na 611 inda ya ce ana bi kuraira ta ala ƙaddimar tufailu bin amuru a dausi ala rasulun sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulullah inna dausan kad asad wa abad fad'ullaha alaiha yana nan makaka wane ne shi ne wancan mako shi wannan sahabin yawa abrahaman bin sahab shi ma tufail kenan al dausi kenan shi wannan tufail kabilar su suwa kabilar su abu huraira mutumin kabilar daus ne kabilar su abu huraira sun ce addaus kenan tufail shi ma mutumin kabilar su abu huraira mutumin kuma yaman ne ai kabilar su abu huraira tana wajen yaman shi tufail tun farkon da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makka da ya zo makka sai ne ma da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi zan samu ma tsaro da makariya a can yaman a kabilar da dausa koma ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiya ya ci biya koma ba me yasa annabi ya kiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a mawarki ya gani inda zai kaura ya ga madina ce ko kuma an gwada mai a mawarki alamar karkarar da zai kaura kuma ya ga inda aka ce su tafi da suka nema je bai kama da inda ya gani zai kawar shi ya san san madina ce zai kawar to tufil a nan sai koma can ina da wasu kabila shi ɗaya da yake da'awa yake da'awa yake da'awa tun da kamar babban mutum ne babban mutum ne a jahiliyyar ma shi tufil sai koma ce yake da'awa yake da'awa yake da'awa tufil bai komo ba madina bai komo maka ba har sai da adabi hijira bayan annabi ma ya hijira bai na aka yi badar bai na aka yi kudu bai na aka yi haddar sai a shekara wajen ta bakwai daga hijira sai tufel ya kumu da su da su aba kurera jama'a shi kumu kenan kabilar su aba kurera ce tufel sai kumu ai wacce ruwa da muka yi wancan satin ai lokacin ne da ya zo har ya so kabilar tashi ba samu da yawa suka shiga musulunci ai shi ne da ya zo ce ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa da muka ta wancan satin inna dausan kad asad ya ce kabila ta dausun yi sun saba mini wa'abat sun kibi na su shiga musulunci fadullah alaiha al'in musu adda Allah ya hallaka su kenan shi ya nema a wa kabila ta shi adda Allah fasta kabala da rasulu kibla sai annabi ya kalli alkibla wa rafa'a yadayhi ya daga hannun shi fa zanna nasu annahu yad'u alaihim har mutane suke tsammanin annabi zai yi addu'a ne kamar yadda tufail ya nema Allah ya hallaka kabila dausko amma da annabi irin wani addu'a da ya daga mu sai ya ce Allahumma ahadi dausan wa atibihi Allah ka shiyar da kabilar dausu ka sa su zo su shiga musulunci mun gane wannan a wacce ruwa da mukai to wannan sai kama labarin na tufel din sabon labari ne kan yana makka zai gani a ruwa labari biyu ne zai baka na farko labarin tufel yana makka kuma he ila ma da labarin tufel ya koma karkararsa can kabilar dausi har annabi ya yi hijira ya zo madina har wajen shekara ta bakwai daga hijira tufel ya komo daga daga yaman amma da yana taimaka ko madina ya isko annabi madina kuma da zo ai ba ba shi ke ba zai zo ya zo daga cikin wa'ansu jama'a na mutane shi wanda suka musulunta to don wani zai ga magana ta shiga magana cikin magana biyu sai mu ruwa ya hankali sai ya ce anna jika an da tufail bin amru qalalin nabi tufail dan amru ad-dausi qalalin nabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wane ya ce wa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama hallaka fi hisnin wa man atan hallaka shin kana son hallaka kenan shin kana son hisnin gidan tsaro wa man atin da kariya kana son gidan tsaro da kariya a ina a can kabilan ta dausi kenan mu samu ma gidan tsaro da kariya me yasa sun tunda a nan makka a nan makka ana ne an takura ma ko kenan shi ne sai tufile ne ma ga annabi tunda shi babban mutum ne sai ce annabi hallaka min fi hisinin shin kana son gidan tsaro in aka ce hisin kamar kal'a inda mai mulki ko wani sarki zai shiga inda a yi kurishi ko a wani dutse a yi wani gida yadda ba da kariya ba iya isko mutum sarkai da suke yi kayan gida inda dai ba inda za a isko ka an kare ka da koyana shine sai sada ce hisinu in aka ce mana kuma kariya yana shi tufel ya zuwa annabi ya ce annabi kada san hisinun gidan tsaro waman atin ko kuma kariya kenan da ya ce mai kada san gidan tsaro da kare a ina ke ne a can dausa don wannan a jabir mai ba da ruwaye su magana shi nan sai ce hisunin daus kenan gidan tsaro na kabilai daus kenan su al'adas a jahiliya suna gina wannan gidan ko saman dutse ko na abuwa wanda gidan tsaro ne ba inda za a iske ka kenan shi tufel mai yana ya nema ya nema ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya koma kabila zuwa ila daus ko ya yi jira zuwa yamma ko kenan shi ne ce bai hallaka bi hisirin shin kana son gidan tsaro wa mal'atin ko kuma annaba kana son kariya sai shi mai ruwa ya bai ce hisirin daus yana nihi ne gidan tsaro na kabilar dausi kala sai jabir ya tafi a bar rasulu sai annabi yake ya ce a'a bai karɓi ba ta yi da tufel yabe ai tufel yabe ne ta yi ya kuma gurin ko amma da annabi bai bai karba wannan tayi shi ne cewa fa abin rasulu sai adabi ya kiya me yasa ya kiya lima zahara lahu lil ansari saboda abinda Allah yayi tadadi ga ansaru mutanen Madina dan ita hijira annabi Allah yayi tadadi ta rikawa ga ansar kenan annabi ya san a inda ya ga alamar gari da zai koma ina ne Madina ce kenan shi ne ya ci na fa abin rasulu sai annabi ya kiya kenan tayi da tufel ya mai sai annabi ya iya me yasa ya iya lima lamma zahara Allahu lil asari saboda tanadi da Allah ya yi wa ansa kenan wannan hijira ta ɗaukan yaunin annabi ta wace ce ta asace kenan da wannan annabi a shi ba gudun wa gudun tufai to ana nan ana nan kenan wannan magana ayi da ta ina eh to ayi da ta aina a makka to kenan tahiya ta yi tahiya har tufai ya bar makka ya ta ina ya kuma ga nasu dausa yana kira da awa ko annabi kuma yana maka ko har lokacin hijira ta annabi ya kawo ina madina bayan ya zo madina aka yi gazo tilbi fadar aka yi uhud aka yi handar dufu da lena tufel yana ina yana dausa kabilus ana nan ana nan fa hajarat tufel sai tufel ya yi hijira daga ina daga yaman da wannan da fasar ya hadisi fa hajarat tufel sai tufel ya yi ya yi hijira daga ina hijirai daga garin su ta daus kabilas ko sai hijira da zai hijira da zai zo ai babban mutum ne ya jima a yana da'awa wa hajara ma a hura julun min kawai sai wani mutum daga cikin mutanen shi ya hijira tare da shi tufel ya yi ya hijira da zai zo kuma wani mutum daga cikin ya biyo shi suka zo tare ko kenan jama'a ce ta biyu suka zo tare da suka shiga musulunci amma dai nan shi wanda darasin hadisi zai ba mu sai aka zancen shi wa hajara ma abu rajulun min qaumi sai wani namiji daga cikin mutanansa yayi hijirai tare da shi to ga na duki a karan kallo dukkan ya kuma ina ya kuma ina ya kuma ina daga ina daga garin ina daus can yaman ko kuma da zai zo ya zo da ɗan rakiya ko daga ciki hada ko wani namiji wanda shine zai zancen shi to wannan namiji da aka zo da shi Madina famare da rajul sai wanda namiji sai kama da rashin lafiya garwaye muslim rashin lafiya ta kama shi ne saboda canjin yanayi ai al'adar mai zamana tana zaune a nan da magana nan aka buke ka kai ga wani gari inda baka saba ba in garin bai buke ka ba ko ruwan garin bai buke ka ba ai ina wata wani a ce sai ka ka shiga shi rashin lafiya kenan da aka zo shi wannan namijin famari da rajo sai wannan namijin sai rashin lafiya ta kama shi da rashin lafiya ta kama wannan namijin fada jara sai ya ka sai gajin hakuri da jara nan kenan jaza'a fada jara ai far jaza'a sai kashin gajin hakuri kenan mutum rashin lafiya ta kama in kai wani abu sai ya ce kayan gajin haƙuri kenan kayan mai suke ne ka kasa haƙuri kenan shi ne fada jar sai ya yi kashi a ne a ba kashi haƙuri wadda hausa ikita eh da hausa ikita gajan gajan haƙuri sai yi wannan shi wa wa yi wannan shi wannan namiji wanda ya zo da tufai to dai wannan rage haƙuri ya ga shi ya zo ya yi hijira madina kuma rishin lahiya ta kama shi irin wani rishin lahiya ta ƙarshe ka gani ba kayi ba shi ne nan ya ce fama da rajo ya yi rishin lahiya wani namiji ya kasa gaji haƙuri au kalmatun shabi hatun min ha ko kuma ya hudu wata kalma kwatancin wannan ta rishin lahiya da ta buga shi ya kasa haƙuri to namiji me yi je ka fahaba ila karni in aka ce fahaba kenan rishin lahiya ta buga shi da bai iya tafiya ba baha ba sai tahiyar yin ciki haba tahiya wadda baka iya tahiya tare da kamar tahiyar yawo shine haba baha ba kenan sai tahiyar yin ciki ai zahafa ala yadayhi aw badanihi kenan kama yamshi at-tifl kenan yaro karami ne kamar haka kenan yayi rare kenan da yayi rare ta ina ila karnin a inda yake masarkin shi ne sai tahiyar rare sai ta yi gurin wani kaho kama a can jahiliya in kaho babba haka da saniya ko nuna a babban kaho suna aji shi sai su rika soka kayan su na ajiya kenan kaho inda ya suke sauka da kwai kaho a wannan kahon kuma a da yake sa wannan kibiyoyin shi kenan shi ne sai jan ciki ko shi ne faha ba ilaƙar ne je wajen wani kahon shi inda yake sa kayan shi kenan kibiyoyin shi ne a cikin kahon nan fa a haza mishkasar na mishkasar yana ne sahaman sai ya ɗauko kibiya guda a cikin wannan kafa ba hazami sai ya ɗauko kibiya guda da ya ɗauko kibiya guda wadda namijin faka ɗa'a wadda jai sai ya yanke jijiyoyin wuyan shi kenan sai kashe kanshi waje faka ɗa'a wadda jai sai ya yanke ji yunwe shi famata sai mutu ainihi famata sai mutu kenan muka abin da ya kashe ya kashewa wani namiji wanda ya zo da wanda ya zo da tufai to da ya mutun nan shi kowa ya titar ishara fara ahu tufai da fil manani bayan ya mutu an ji an binne shi ayi komi fara ahu tufai da fil manani sai tufai he mahorki shi sai gashi a cikin mahorki bayan ya ji ya kashe kan nashi an kare komi wannan istorin ta kare fara ahu tufai da fil manani kawai tufai ya kwanta yana barci sai mahorkin shi da ya mahorkin shi ya san kuma dama ya kashe kashi ko kala sai tufel ya ce bai a cikin morki yanzu a morki ne rayuwar morki ce bai ko to tufel ya gashi a morki kala sai ce ma ku ila bika bi aka aikata da kai kai da kashe kan kashe can lahir da kai suke kala sai namiji ce gufira li an gafarta mu bi hijirati ilal nabi sallallahu alaihi wasallam saboda albarkacin hijirar da nayi tun daga dausi na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta mu kala sai tufali ce mai a yana da yake wani magana a mawarki kala sai tufali ce mai ma sha'ani ya daika to a can ruwa ya musulmi mun kare makaranta ruwa ya musulmi a can ruwa ya musulmi sai ya ganshi a cikin mawarkin hannun shi a lullube kamar bai ga cikin hannun shi ba kamar hannun shi a lullube sai ya ce mai ma sha'anu me ya samu hannayenka kala sai ce faƙila sai ce ai an ce mini nan namiji sai ce ai an ce mini inna la nasluhu minka ma afasatta mi yadayka ai mu ma ba ma gyarawa abin da ka bata daga hannayenka an gafarta mini amma dai an ce mini ba an gyara ba abin da na bata na daga hannayena wannan tafiyar ne a mulki ya gaisa wani irko to sahiya ta yi sai tufailu ya zo guri annabi sallallahu alaihi wasallama qala fa qasaha tufailu ala nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga wannan annabi wannan labarin duka wannan wanda muka zo da shi daga ina dausi wanda ya kashe kan nan nashi ai na mulki shi da na mulki shi na tambaye shi ya aka ta kasance yace mun an gafarta mu amma dai sai daga hannun shi a lallabe sai yace mun an gafarta mu amma dai an ce mun ba iya gyara mun abinda hannuna ta aikata to faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma sai annabi ya ce allahumma ya allah wali yadayhi hannan nan nashi ma guda bi fagafe allah ka gafarta musu wa rafa'a yadayhi annabi ya daga hannun shi gura ada a shahid wa rafa'a yadayhi amma dai hadisi sai mun kuma da kai fikihu da dama aka hadisi nan muda kenan a shahidan wa rafa'a yadayhi ya daga hannun shi shine darasin da muke na tunda muna babe na daga hannu a cikin adda kenan a addu'ar da annabi yawa wannan wanda ya mutu ya kashe kan nashi sai annabi ya ce ya daga hannun shi ya ce Allah kuma hannun nashi ma Allah ka gafarta mai to wannan ruwa ya muka ce ina ce ta a'a ta adabul furat ita ruwa adam da muka ce mice ce da infiya ce amma dai labarin labari ya inganta ke dai sai mu karanta ruwa ya ta musulmi tun nan kaji abu an ce ayi mulki ayi ne amma dan kaji an ce musulmi hudu shi ayi babu wani eh in kaji labarin ana ka dauke shi ya tatsani amma dan ka dauko shi a musulmi ha an wuce gurin ko to wani sai makarantar rawaya ta yawa shi ma daga can jabir ne ja muslim ya hudu wannan hadisin a babe babun dalilu ala anna qatilu nafsuhu la yukafin wanda ya kashe kanshi baka ce wa kafiri a mai sallah sosai ba to mu ji daga baba da Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dai ba muslim sai hudu wannan hadisin yawa sunan baban ad-dalilu dalili ala anna qatil nafsahu dalilin wanda ya kashe kanshi la ya kafuru ba a ce mai kafiri sai ka wannan hadisin amma dai hadisin ya dan sassauya amma dai ma'anar dai dai ce to sai mu je sai ce atan nabi sallallahu alaihi wasallam anna tufayl bin amru cewa dai tafiyar bin amur addausi a tan nabiyu ya zo gurin annabi faƙala sai ce ya rasulillahi ya manzan Allah hallaka fi hisinin sun kana son gidan tsaro wa man'atan ko kuma kana son kariya ƙala hisinin kana lidausu fi jahiliya abinda yake ni da gidan tsaro shi kabilas a jahiliya suna irin wannan gidan na tsaro inda za a kare ka ba wanda zai je gurinka fa aban nabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a lillazi zahara Allahu lil ansari annabi ya ce a annan saboda abinda Allah ya yi tanadi ga mutanen madina don kaura annabi sallallahu alaihi wasallam ina ne madina ce kenan wannan labarin farko ne kabin ko ana ina ne aka wannan magana ana makka to yanzu annabi ya kaura ya ta ina to sai ya koma ina har sai bayan gazawatul shekara ta bakwai daga hijira to shekara ta bakwai daga hijira falan ma hajarar nabi ilal madina lokacin da annabi ya kaura zuwa madina wa hajar ilahi tufailu sai tufailu ma daga can yaman din sai ya kaura zuwa wa zuwa annabi amma dai wannan magana ta farko da suke ta ayyana da suke ta a makka kenan lokacin da annabi ya hijira shi ma tufail sai ya hijira ya zo gurin annabi wa hajara ma a hura rajulun da zai zo sai wani namiji ya biyo ya zo da shi min kaumihi na daga mutanen shi fa'a haza sai wannan namijin sai ya zamna a madina da ya zamna a madina fa fashtahul madina sai jawun na madina bai duke shi ba kamar yanayin gari bai duke shi ba da yanayin gari bai duke shi ba fan madina sai ya rishin lahiya da ya rishin lahiyar nan fa za'a sai ya kasa haƙuri da ya kasa haƙuri fa'a haza mushi kasa sai ya je doki kibiya faƙaɗa biha burajimati sai a waccan ruwa ta musulunci aka ce faƙaɗa biha burajima sai ya yi yanka hannayen shi kamar wannan gaba gaba ta hannayen shi a ruwa musulun ai a ruwa adamu nufrat aka ce ne ina ne yanka jijewe shi a ruwa musulun sai aka ce ina yanka burajimati sai yanka hannayen shi kamar gaɓoɓuwa na hannayen shi da ya tsotsin shaka kamar yayyanka na a ruwa musulun da ya yayyanka wannan mata har ya mutu kenan da yayi ya kashe kanshi fara'ahu tufailu fi manami sai tufail ya ganshi a cikin mawarki fara'ahu wa ya'atu wa hay'atihi hasana sai ya ganshi da kamannin shi masu kyawu walakin sai ce wara'ahu magadiyan yadayhi amma dai sai ganshi ya nannade hannun shi jiksifa shi da kyawu amma dai hannun shi annade haka tufail ya ganshi a mawarki fa qala lahu sai tufel ya ce mai a cikin mawarkin ma sana abi ka rafuka menene ubangijin ka ya aikata da kai bayan ka zo kayi ka kashe kanka faƙala sai wannan namiji cewa tufel a cikin mawarki gafara li ai Allah ya gafarta mini bi hijrati dalilin kaurar da ne ila nabihi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai tufel ya ce a cikin mawarki yake cewa wannan mutum mali araka mugaddiyan ya dai ga me yasa nake ga ka nan da dai hannunka kala sai namijin ya ce ilali ai an ce mini lannus lahamin kama a fasatta ba za mu gyara ba abin da ka bata an yayi mini amma dai an ce ba za a gyara ba abin da na bata to da sahiya ta yi faɗa sahar tufailu alar rasuli sai tufail ya zo ya rakwantawa ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ya ubangiji waliyadaihi hannayen nashi ma fa gafir allah ka gafarta mun gane wannan kenan dai wannan labari ne ne sahihi ne ko wanda darasi da muke nema nan a darasin da muke baban rabo ya dai to kuma wanda karatu muke buddawa ina hukuncin wanda ya kashe kanshi a a yi aihuja zauka yanzu ka ji labari wani ya sha yake wuyan shi ko ya sha wani sun ko da gangamin garin ya mai sha biya kashe kanshi aka ce lima a jiya ya sallaka ji biyar da hujja yau hujja hujja ba ra hujja a yau gami gami sulun to ai buhari da musulun sun hudu hadisi ko man katalar rasa hufi hadidatin duk wanda ya kashe shi da wani abu na karhe fa hadidatu hufi yadihi wannan karhe yana hannun shi a cikin wutar jahannama yana sake kashe kai nashi kamar yadda ya kashe a duniya khalidan muhridan biha zai dawama a cikin wutar nan abadan abada wa man qatala nafsahu bi sammi wanda ya kashe kanshi da wani sammu kwazon yace kashe kanshi shi ma fa sammuhu bi yadihi za ka wannan kwazon in a bashi a hannun shi yana shan kwazon ina a cikin wutar jahannama khalidan muhridan biha muddatu baqa'i to can ga wannan ga wannan kenan yanzu iya aka zaka ce gawa ne ai ana iya sawo wannan ka ce wanda ana yawan samun ta ka je sallah ka mai sallah ka mai addu'a ka tsaya a kabarin shi ka mai komi wanda ka shiga shi eh amma ni hujja saboda yo musulmi ne hujja ai aya zakka ko ka ce saboda an ce kaza an ce kaza eh inna allaha la yaghfiru an yushrika wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha me take ne aya mun gane abin da ke ne ko hujja ce mai kariya ba da ai Allah ta ta jika jika kun shi mutum ne jika tilla amma ne tilla jika inda inda ka mutu ba ka shirka inda ka ga dama Allah zai yaya wa maka tara shi dai aiwata ya kashe shi dai mu zo imamu nawawi mu zo ƙa'ida ahal sunna maza ba ahal sunna wa jama'a imamu nawawi da ya zo shirin wannan hadisin sai ce amma a hakamul hadis ka fiye hujjatun li ƙa'ida azima li ahal sunna anna man qatala nafsahu aw irtakaba ma'asiyatin ghayraha wa mata min ghayri tauba falaysa bi kafir wala yaqda lahu bin nari bal huwa fi hukumul mashi'a amruhu ila Allah idan su ahli sunna wa jama'a sun ji aziyace imam nawawi yace amma ahkamul hadis shi wannan hadisi yace hukuncin shi fa bi hujjatul da kai hujja li qaida azima ga qaida mai girma wadda qaida ita ce ahli sunna wa jama'a suke kanta anna man qatala nafsahu duk wanda ya kashe kansa aw irtakaba ma'asiyatin gairaha ko kuma ya ya hawwani kaba'i wani zunubi babba ka kashe kanka ko kuma kake wani kaba'ir babba wa mata min gairi tauba kuma mutum ya mutu bai tuba ba amma ne bai mi sabu to aljina bai shirka ba laisa bi kafir ba ka ce bai kafir ba kuma ba ka ce ba dan mutai bawan Allah ne na bashiya in Allah ya so in ya so ya amsa da shi kenan duk wanda yanzu kenan a a'immatul mazahib guda hudun da tuka malik shafi habu hanifa da ahmad bin hanbal duka sun ji akan duk wanda ya kashe kanshi baka ce mai baka ne ko kuwa ce kuwa je ku bai sallah ba kuwa ce baka bai addu'a ba bawa Allah ne naushiya yanzu zai iya tafiya zai iya shiga wutar amma duk ko da ya shiga wutar ba hali ne ba ko da ya shiga wutar ba da ba da wa ba zai abuda wai amma duk gani ba in ya mutu da ni da tauhidi da imani eh in ya mutu da tauhidi ai can inda wani shirku billahi bakar harbar lahu to miji je ka ai daga waye gafiru waye gafiru ma duna zalika liman ya shawo Allah yana yayewa koma bayan wannan ga wanda ya to shi kashe kai ayyana shi ma kuma bayan wannan kenan kamar hadisin da ya wadi wanda ya ci dan wutar ne zai iya shiga wutai amma dai ko ya shiga wutai bai zo da ba eh kenan ka'ida da zai gaji hawarijawa su ne suke kafirta mai kabira su a mazaba ahli sunna wa shaba'a duk abin da kake yi in ka mutu ba ka cewa mutum kafiri ba in dai bai shirka wanda zaka ce kawai dan mutum ne kafiri bishin da sai kaga mutum yana shirka amma dai mutum dillahin da yake ko da bai tuba ba ya mutu aljanna ba ta eh eh aljanna ba ta kace wuta ba ta kace ba kan ce mai ba kawai yana eh ba ka ga yanzu wani ya je ya shaƙe wani abu mutum da tauhidi da wani mai sai aka samu aka sai shaƙe kan shi ya mutu ba zo ka ce ka yi ta cewa kawai ɗan mutum da kafin mushe ke a'a ba wa Allah ne na mashiya in Allah ya so in ya so amma dai mai yayi kusa ko da ya shiga wutai zai mutu ƙa'ida kawai khalidi na fiya kin nan ka tura ta shirka khalidi na eh khalidi na fiya abada khalidi fiya abada shirka kenan su maza ba ahli sunna wa jama'a duk laifin da kake yi gane duk laifin da mutum yake yi na ma'asi daga cikin kashe kan wani in dai ba shirka ba ka gane in dai ba shirka ba ba ka ce mai ba kafiri ko ba ka ce ba ya mutu dan dan wuta ne mun gane waya ga firma duna zalika liman ya shawo kuma can ya ibadi lazina asrafu ko ala abu su ko la taqda min rahmatillahi kan ku ere kamna daga rahamai Allah kenan ashahid dan wannan shi imam wannan wannan muslim da zai hudo wannan hadisin sai wa sunan bababi man qatala nafsahu la yukathiru man qatala nafsahu duk wanda ya kashe kanshi ba a ce mai kafiri sai ka ajiye shi akan bawan Allah ne na mashi'a in Allah ya so in kuma Allah ya so ya azurta shi kenan ka'ida ahlus sunna wa jama'a ba amin kenan shine wannan wanda muka ce Imam Nawawi da yazo shirin hadisi yace ko amma al-ahkamul hadisi fa fihi hujja li qa'idal azima li ahad sunna anna man qatala nafsahu aw irtakaba al-ma'siya ghayruha wa mata min ghayri tawba fa laysa bi kafir baka ce mai kafiri ne wala ya qatawa lahu bin nar ko baka ce mai ba dan wuta ne bal huwa fi hukul mashi'a yana cikin bayin Allah na mashi'a in aka ce bayan Allah na mashi'a kenan amurhu ilal in Allah ya so in sha'a gafara wa in sha'a azaba to yanzu mu a duniya mutum yanzu aka zo aka ce wani yayi wannan mutum ya sha fazo ya shake kanshi yayi kaza yayi kaza mun je mai sallah mun nema mai gafara mun je mu raka shi abin da shi duk mun yi wannan fatawa a immatul mazahib gaba ɗaya duka sun yi an jayi hukumu hu eh wani in ko ba su zaba ka satin da ba a cikin lokaci a wannan wata magana ce kuma to shi kuma ya kai shi wannan tufel annabi ya gani annabi ya mai adawa shi tufel wannan ya zaka caka wannan eh shi wata masabu da su to amma dai mu gane hawari su da suke kafirta akan kaba'i hawari su suke kafirta akan kaba'i wanda ya kaba'i a wajen hawari kawai halidi da fihari ka mata kana shan giya ka mata kana zina ka mata kana kaza kawai wurin hawari kai dan wuta ne kawai a wajen hawarta amma dai su ahal suna wa jama'a kawai in dai ba shirka ba kake suna ajiye ka akan bawan Allah na mashiya ila tunda ai ana shiga ana shiga wuta ayi a wuto ai wasu ba su shiga ba ba sai raba ana shiga wuta wuto to sai dai dan shi seju ina wuta ne kuma ai ba su dan ana hudu wannan kawai dan seju ina wuta ko ba san bala'i zaka iske ba ai a ƙarshen ƙarshe ai duk wanda ya mutu bai shirka a zuciyar shi da kwan imani yana cikin ceton wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa sai kuma cikin mashiya Allah ko bai shigan ba ma eh tun yanzu yanzu wanda ya zo kashe rai ta kankan bai kuce shi wanda ya kisa ta kankan ba aya ce ba tantagada ta ce ta ce ni fa yanzu ubu jahannama khalidi na fiya da gangan ne mutum ya zo kashe mutum ai khalidi na fiya ko to a wajen hawa da halin tafiya ne amma da a wajen an suna jama'a suna bari shi ma ba Allah ne inda tauhidi shi na komai na ibada kuma aka samu aka sai wannan ba Allah ya namshi tunda daga cikin sahabbai ma in ga musu wannan tambaya ai musu cewa ko Allah ma ka zo gurin shi yace kaza kaza ai cewa ke wa amruhum ila Allah bai cewa ai mutane ne kaza a zai cewa amruhum ila Allah to a takaice takaice kenan miki gane a wannan ruwaya an dai an mai tsallaje ko to shi ke nan an kusa? eh kusa zai da an mai da ko duk da amin shi kenan to sai ce
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سحيب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الحرم واعوذ بك من البخل
ita wannan ruwaya ruwaya ce wadda buhari da muslim da sun rudota abubuwa ne anan guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yake neman tsari da su anan ya zano guda hudu amma dai mafi yawa ruwaya ta haizawa da abubuwan kaga masu cika guda takwas ne wanda kullum adda annabi yana neman tsari da su kuma ko yanzu ma wannan kowa mu rika adda muna yawan neman tsari da shi shi ne ta hadasa nawa ma'amar kala hadasa na abdul waris kala hadasa na abdul aziz bin suhaib tabi'i ne an anis daga anis dan malik kala yace kana rasulu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ta'awwazu yana neman tsari ya kule yana cewa allahumma ya ubangiji ya daga hannu ce allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ni ina neman tsari gare ka minal kasali na daga kasala da hausa kasala da ce ko wa a'udhu bika minal juguni kuma Allah ina neman tsari gare ka daga tsoro wa a'udhu bika minal harami Allah ina neman tsari gare ka daga mugun tsufa mugun tsuha wa uzu bika min al-bukhul Allah ina neman tsare gare ka daga ruwa eh ai guda wannan abu guda duka bala'i ne eh duka bala'i ne kasali kasala jubuni tsoro harami mugun tsuha eh mugun tsuwa mugun tsuwa da ake ni ai zaka kai wani aji kana ba yara wasa ko kana ba yara wahala ko kai hutsari kai hutsari a ni a wando ka yi tutu a wando ko irin wannan ka kai kai baka amfani komi baka san kanka ne ke kenan wannan mutum neman tsare ke kenan da wannan kaga 60 da 70 da illan ake wuce gurin da wannan ga eh malamai suke cewa dalilin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tayi a shekara 63 kenan ya tayi da karfin shi da annaba ce ya kai shekara 100 da sai ga mun zo dokar sunna annabi sai mu ce wannan sunna annabi ce da yana tsoho wanda sunna annabi ce da yana latiyo yanzu kaga abin zai zama to inda yana kaza in ya zama to shekara ɗari ba bai yi ba kaga kenan kaga sai Allah ya wuce addu'a sai ta a nawa an tuka sata da sai ta to muka ce wannan ruwa ya zana abu nawa kasal da jibun da haram da buhul amma da muka ce sai zo akan to sura Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan والعجز والكسل والجبن والبخل غلبة الدين وقهر الرجال kaga su takwas amma ne su takwas din ma kili ga kamar didi didi ga wannan ruwa da kanta ke na farko ce a'udhu bika minal hammi wal hazan Allah ina neman tsari gare ka na daga hammi ne hammi damuwa da tunani shine ham wal hazan da bakin ciki kaga ai tare ciki mutum kullum yana cikin tunani da kuma bakin ciki damuwa da bakin ciki na biyu kuma wal ajazi wal kasal ana neman tsari daga gare ka daga gajiyawa da kasala me bambancin gajiyawa da kasala kasawa da kasala bambancin su
kasawa ajis jikin ne yana sanyi yawa amma kuma ga karfin ga shirin saurayi ne ko ga shi matsalar zai ne ga shekaru saurayi ya iya tashi yi ya yi komi ya iya to amma da sai zice ta yi ta kasa wannan ne a kasar kasar ragwantaka ne ragwantaka ne fari sai da kenan eh kenan kasar jikin naka jikin naka ya iya amma da zice ta iya yi yawa ai jikin ya iya kenan wannan kasar shi kuma ajaz kasawa zuciya tana so amma dai jikin bai iya jikin a tuka sai labari kenan wannan kaga mine ne ajaz ne kenan shi na nufin ina neman tsari gare ka daga kasala da kasawa ita kasala kana ka iya abin komi ka iya ka tashi ka yi fafutuka ka nemi kuɗi ka yi kasuwanci ka yi kaza ka yi kaza to amma da su ce sai sama wani abu kasala ko girman kai ko nabuwa baka iya ba ajiyar kuma zuciyar tana so ka yi abin amma da baka yasai karka cewa kai ina ma ni ne ba ina ma a dai to da farko kenan na biyu kuma yace jubul buhul jubul tsoro buhul kuma ruwa saboda ta ruwa sai ana sai ana ta ai wani Allah ne ke shagal eh duk yanda kai ka ga mutum bai ciruwa da kwabro da ruwa wani kuma game bai sake ne to nauna annabi ruwa innan ma ita ba a ta yake Allah raba da ruwa na gaba to galabat dai bashi rijaye ka shi ko tsayen bashi kamar wanda bai baitin ne ke cewa la'imun zai zo ci mutuncin karimu bi sababin dai wanda ka yi shi komi ka yi shi kafin wuri ka yi shi karatu ka yi shi ilimi ka yi shi daraja ka yi shi komi ka ci bashi shi zai zo ya yi ramasan ka yadda ya ga dama kada sadda kai kana a yaƙuri a yaƙuri a yaƙuri shi ne da zai ce ba shi shi yake janyo wanda ba kowa bai ci mutuncin wanda kowa ba shi shi yake janyo wanda ba kowa bai gaya ba kowa magana da wannan shi ba shi addu'a ake allah raba da shi shi ne ce galabatin dai ba shi ya rijaye ka duk kwana da gaba da neman ka wa ƙahalar rijal ko kuma maza su rijaye ka nan kenan kai ne ka ci haƙin nan kuma ka ci haƙinka sai kuma a ba takwas ne ka zara sirka kenan a wannan ruwa ya zana gudana hudu kenan addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-harami wa a'udhu bika min al-bukhul kenan haram ne ba sa ba haram kuma haram ne ne mugun tsuwa shircewa kenan ka kai tsuwan da ka ta shirce eh kana ba yara wahala su tu yara zamani ko kana ba su wahala ana wasa da kai ana kaza kaza kenan shi ma annabi ya kai na addu'a kai kai wannan eh sai ce قال حدثنا خليفة بن خياب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأعصم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا إذا دعاني والحديث هنا حديث نسبة إلى القدس tunda ai ta kala Allah azza wa jalla kama ya ibadi ko da hadisi ai da kai kudusi da kai ya hadisi da kai kudusi da kai nabawi hadisi nabawi ma udiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir shi ko hadisa hadisi kudusi naswa ila wanda zai zo siga a ce Allah ne ya ci daga wajen manzo Allah kama fi ma yarbi arabi azza wa jalla annahu qala kaga da yazo yace an abi hurairah anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala sai aka ce qala lahu qala lahu azza wa jalla ko ba kama ba ayar alqur'ani kenan ne sai a ce ma hadisi kursi ai kamata a ce anna rasul sallallahu alaihi wasallam sai a ce magana annabi sai aka qala azza wa jalla amma ba ka aya ba Allah ya ce ana inda zanna abdi ni ina gurin zatan bawana wa ana ma abu iza da ani kuma ina tare da bawana a kulyayi kirana me yake nuna wani hadisi kenan yaqini akan addu'a ita ce amsa addu'a kenan shine Allah ya ce ina tare da zatan bawa da kenan kai addu'a ka sa yaqini a addu'a Allah ya amsa Allah zai amsa amma dai kai addu'a kai ma kana ne kana shakku Allah ya bi amsa bi amsa kenan to kenan shine ce wa ana ma abu ni ina tare da bawa da iza da ali idan ya kiraye kenan shine ce ud'ullah ku roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku kuma kuna tabbatarwa Allah zai amsa muku kenan in kai roki Allah ka sa a zuciyarka kana da yakini wannan addu'a an karbe ta to shine Allah zatan da kawa Allah da shi Allah yake maka amma ne kabi kana wani shakka kenan Allah ba zai amsa ba babu na 277 yace sayyidul istighfari me sai shugaba sarki me yake ne sai da istighfar kenan yana nihin afdalul istighfar a cikin istighfar wanda ya fifiko in aka ce sayyidu yana nihi al-ra'isu ra'isu kuma shugaba ko kenan shugaba a cikin istighfar wanda istighfar ne oga shugaban su shine ce sayyidul istighfar shi ma wannan ruwa da zama karanta buhari ya hudo ta ana adabul mufrad kuma ya hudo ta a can babban littafin nashi jami'u sahih a nan adam da cewa babu da suna sayyidul istighfari shugaban istighfari a can sayyidul buhari sai wa baban suna afdalul istighfari mafi fitin istighfari kaga dai ana ana adam fara cewa baban ya sunan shi in ga koma sayyidul buhari sunan baban afdalul istighfari yana duk abin da yake ni shugaban istighfari sai ya ce قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بن بريدة عن بشير عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذ قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله
kenan wannan wane ne shugaban ogan istighfari ko kenan wannan shi su ake mimi mu haddace shi da sahi su daya da sahi kawai ne da mace kawai a ruwaya bai kama adadi ba hadisi ne ko muka ce sahihi ko nan buhari ya kashi a nan a ja adawar furan kuma ya kashi a jami'u sai babban littafin nashi kenan istighfari ne wanda mu haddace shi so ake mutum musulmi wannan addu'a kullun ka wadi da sahi ka wadi da marice kenan ba akwai yara ba kadai a makaranta mu hada ce mu rika fadi sai ya ce hadasana musaddadu qala hadasana yazid bin wa zurai qala hadasana husayn qala hadasana abdullah bin buraida an bushair bin ka'ab an shaddad bin aus shaddad bin aus shine sahaba daga shaddad bin aus sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sayyidul istighfari shugaban istighfari ga yana allahumma
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذ قال هنا يمسي tsara tsara kenan kun gaba kidan ne kenan mai so yanzu wannan kamata yana wanda ba ustazan ba kowa samu a rubuta ne in an rubuta ma sai a rubuta ma da da turanci ma da hausa eh kenan wanda ba ustazan ba an tashi sai su kama wani ustazan ko satin gaba kowa ya rubuta mai sai ya rubuta ma da faransai ma ke ka haddace kenan ita addu'a ce wannan shugaba addu'a ce wanda ba a sake kowa da kai kenan kuwasa bayi da ba kuwa don baki da turancewa mutum sai a rubuta mai sai haddace ka ita zai ka rika rikewa ma kana karantawa shi ne ce ba wahala gare ta ba allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'aduka mastada'atu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a uzubika min sharri ma sana'atu wani guri wanda min sharri ma sana'atu yana zuwa da farko fasara kenan kace Allahumma anta Allah uban kai ne ubangiji na kai ne mahalicci na kai ne mai renuna la ilaha illa anta babu wani abun wa bauta da gaskiya sai kai khalaqtani Allah kai ka halicce ni tun daga cikin tun daga ruwa ka zama ka zama Allah kai ka halicce ni wa ana abduka ni kuma na kaskantar da kai Allah ni bawan ka ne ka ce Allah shi ya halice ka kuma ka ce kai bawa ne ga Allah ya ce wa ana ala ahadika wa wa'adika wa ana ka ce ni ya ubangiji ala ahadika ina kan ahadika alkawalin da na maka wani alkawali ya kawo Allah a yi jimbi alkawali tun cikin muna cikin cikin uwayenmu ko tun muna cikin alamu zarra kowa in ya wuto zai bauta Allah amma dai mutum mun sha iska duniya ne kowa sai sai mace kenan shi nan kace ni ina bisa alƙawalin ahadika kenan ahadimin ka alƙawalin da ne ni zan bauta ma wa wa'adika kuma ina tabbatar da alƙawalin ka da kai tabbas ne kenan wannan alƙawari na ubangiji wanda ya bauta mai zai saya shi aljanna kenan sai kace mastada'atu gwalgwadan iko saboda iyawa saiwa sai Allah kenan ba wanda duk abin gaba ka iya san kusa kenan kuma ubangiji ne kewa amma halitta ka ne kewa magana kenan ba wani shugaba ne ba da wanda kace mastadatu gwalgwadan iyo sai ce abu ulaka me abu ma wani abu ukarir ina tabbatar da ni'imar da kai a kaina kenan shine ce abu ulaka bi ni'imataka ina ikirarin ni'imar da kai a kaina ina ikirari kenan ina tabbatarwa ni'imar da kai a kaina ainihin imomi da Allah ya akan bata riba ko sai ce wa abu ulaka bi zambi kuma ina ikirari ina tabbatar da zunubin da nake maka faga to ni Allah ka gafarta tunda wai bai to kenan ki da kace kana tabbatar da zunubi sai dai annaba su ma'asumai ko to amma dai muha ni kai shi ita sai sai wanda Allah ya ko a wani nawa kai sai Allah ya kenan shine kace wa abu laka bi zambi ina ikirari a gare ka da zunubi na faga fili Allah ka gafarta mun zunubi na da nake yi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu wani mai kankare zunubi ya ubangiji sai kai a'udhu bika Allah ina neman tsari gare ka min sharri ma sana'atu daga sharrin abin da na aikata kaga shugaban istighfari kenan sai ce iz qala hina yamsi idan ka faɗi wannan lokacin da kake mareta famata sai Allah ya kadarta a ranar ka mutu da halar janna to kai kawai dan aljanna ne au kana min ahli janna ko kuma yace ya kasance wanda ya faɗi ya mareta to da yana daga cikin yan aljanna wa iza qala hina yusbahu in kuma ya faɗi lokacin da zai wayi gari fa mata min yawmihi sai mutu a wannan ranar misulu to shi ma na kwatancewa da aljanna kenan wani adda ce wanda ya ci bi mu hada ce sayyidun sake karanta ta daga nan mutum اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت kaga bata da wahala ko kenan muka ce wanda ba usazan ba usazan su rubutawa wanda ba usazan ba da turanci ma sai mutum ya haddace ita ce shugaban istighfari in ka faɗi duk wani istighfari wanda shine shugaban shi kuma hadisi ne muka ce hadisi ne ne bai ci ya zo ana ya zo ana jami'u sai anan buhari mai baban sayyidil a can sayyid buhari mai babe abdul istighfar to da fatan abinda makaranta Allah ba mu ladan abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ya karba karatun mu Allah ba mu ikon yin karatu da zawa karatun Allah ba mu ladan karatun gaba daya kuma Allah sa abin da muke faɗi mu rika dan kwatantawa shine wahale Allah sa mu rika dan kwatanta subhanakallahumma bihamdik wa shahadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai Allah kai mu satin gaba sabu insha Allah